أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي تدك دكت لعظمته الجبال الراسية العالم فلا تتحرك ذرة إلا بإذنه ولا يخفى عليه في الكون خافية البصير الذي يبصر دبيب نملة سوداء في ليلة ظلماء وهي ماشية الحمد لله رب القوة والجبروت الذي يجير ولا يجار عليه فآل لما يريد الحمد لله الهادي إلى سبيل الرشاد العالم بما ظهر وبطن من أحوال العباد جائل العلماء واسطة في بيان الأحكام فارقين بما علمهم بين الحلال والحرام فالراجح من فاز بمتابعتهم والخاسر من هاد عن مصاحبتهم وصلاته وسلامه على حبيبه المصطفى الكريم سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا ومولانا محمد صلى الله عليه وسلم الداعي إلى دار السلام المبشر بما فيها من التفضيل والإكرام نعمده تعالى الذي خصنا بخير كتاب أنزل وأكرمنا بخير نبي أرسل وجعلنا خير أمة أخرجا للناس الذين يأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما ومن يعص الله ورسوله فقد ضل ضلالا مبينا أما بعد فيا حماة الإسلام وحراس العقيدة إخواني في الله وأخواتي في الإسلام أحييكم بالتهية الإسلامية الكريمة الفاضلة تهية من عند الله مباركة طيبة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته ina farawa da jaddada godiya ga Allah madaukakin sarki wanda cikin rahamarsa da tausayinsa da amincewarsa ya da fuskokinmu a wannan gari na iware wani local government ardo kola local government a kuma jihar dr ibrahim jalo jalo shugaban majalisar malamai na kungiyar jama'a ce zalatin bida wa ikamatu suna ta tarayyar najeriya kamar yadda na saba fada shugaban malamai mai capacity Allah ya ƙara wa rayuwa albarka kuma hajiya ta zo da kanta wani gele da ake sayarwa a Saudiya shugaba ba ya turo mu ne mu kadai muka tafi ba shugaban kungiyar jama'atul zalatul bid'a wa iqamatus sunna a tarayyar Najeriya fadilatu sheik imam a doktor abdullahi balano wanda shi ma ɗan jihar taraba ne taraba da aka tashi waso su a izala ita ta kwashe manya-manyan kuzo wannan jina allah ka ƙara mata albarka shugaba da kansa ya jagoranto mu muka shigo wannan jiha makasudin jihar shigowar mu taraba a wannan karo saboda halartar bikin yaye ɗalibai guda ɗari biyar da suka haddace alkur'ani mai girma a shekara ɗaya a cikin garin lau. Ranar Alhamis an yi wa'azi a cikin garin Jalingo. Jiya Juma'a muka je aka yaye waɗannan ɗalibai. Idan yaro yana kira sai ka ɗauka ɗan larabawa ne daga Madina. sai ka leko sai ka gashi a wani ɗan samari ne daga nan jihar Taraba. Ɗazu da safe mun je an ƙaddamar da matriculation na makarantar na'ibi School of Nursing and Midwifery wace take a cikin garin Lau wanda ita ma makaranta ce wace shugaba ya gina ta inda matasa suna nan maza da mata ana karantar da su kimiyya ta jinya da aikin lafiya da aka taso daga can aka yi tazarce sai na sai yi ware da yadda Allah gobe in Allah yadda akwai ɗalibai da suka hada ci Qur'ani a shekara daya wayanda za mu sake yin hafla wato na kaddamar da su a nan cikin garin Jalingo in Allah ya amince daga nan kuma za a nausa zuwa jihar Adamawa inda can ma za a yi kaddamar da irin waɗannan ɗalibai waɗanda aka kyankyashe su ma sun haddace Qur'ani a shekara daya kuma in Allah ya yi daga nan a yi wa'azi a ba ‘yan bidiya da ‘yan kalaka to takardar sallama. Yau ga mu a cikin garin Iware, a ƙofar gidan mai martaba hakimin Iware, Alhaji Ibrahim,
Jalo.
Alhaji Ibrahim Jalo Arɗo Manga. Kada wani ya ce Jalo Jalingo. Alhaji Ibrahim Jalo Ardo Manga. To ina addu'a wannan gida Allah ya ƙara masa albarka. Wannan gida dama gidan izala ne. Gida ne da sunna. Idan ka shigo gidan kowa ka kalla sunna. Mai martaba sarki sunna. Sakataren fada Alhaji Mustapha sunna. Dagaci sunna. Liman sunna. ladan sunna sunna sunna sunna Allah mun gode maka bazu ana shine filin wa'azi hada mai martaba hakimi nace garin dadi na nesa Allah ka kara wannan zuriya albarka wannan gari Allah ka kara masa albarka matasan wannan gari Allah ya ƙara muku albarka. Dattawan wannan gari Allah ya ƙara muku albarka. Ya Allah duk wani goro da ke cikin wannan gari da ta zuru da ke wannan gari. Ya Allah ina roƙonka kamin sanyin nan ya ƙare Allah ka bashi sadaki da amarya da akwati mai taya. Ya Allah ina roƙonka duk wata budurwa da bazawara da ke cikin wannan gari wacce take son miji ba ta da shi Allah ka ba ta miji mutumin kirki ya Allah ka ba ta ahlus sunna ya Allah karka ba ta dan bid'a Allah ka ba ta mai kyauta karka ba ta marwuci Allah karka hada ta da dan kankamo kyam kakam kam kam kam wanda bai iya ba da kudin data balle ba da kudin amfo Allah ka gafarta mana.
Amin.
To ku saurara. Mun yi tambaya sabai mun ce dan kalaka to ya ansa ko guda ya kasa ansawa.
Allahu Akbar.
Wato yau na ga abin dariya. Na yi dariya har ciki na ya ciwo. Dan kalaka to ashe ya yi kukan kura ya ansa tambaya daya. Ya yi me? Ya yi kunar bakin wake ya ansa tambaya daya. ɗazu ina lalle kawa sai naga an sa tambaya da ansa tambaya ko ta 47 ko ta 50 ba rike tambaya ta nawa ce ga dan kala kato ya bada ansa oh ban taba gane dan kala kato ban taba gane dan kala kato katon jahili bane sai wannan kara kuma sai yanzu na gano sirrin da yasa aka gagara ansa ko kwara daya kusa ansa da ya bayar ya ce to wai ga wani ya zo ana barazana wai ana tambaya ina aka ga inda aka ce a ɗago daga ruku ko inda aka ce a ɗago daga sujada ya ce ga ayar nan ƙarar a ƙur'ani mai girma amma da yake jahilai ne ba su gane ka ba to daga nan sai ɗan ƙala ƙato ya jawo ayar amma abin da ya banda da shi kasar da fasara ayar ba da ya ji ayar da ya ji ayar ya ce to kun ji ta wuce wato shi kansa ya san ayar ba ta da alaka ta kusa ko ta nesa da abin da yake magana wai wace ce ayar alarama ka san ayar alarama na'am wa allazi yaraka hina taqumu الذي يريك حين تقوم aha وتقلبك في الساجدين
inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ina muku rantsuwa da ubangijin da ya daga sama ba gwafa wannan ayar dan kalaka to ya karanta wai hujja dagowa daga ruku da hujja dagowa daga mai sujada amma bai fassara ayar ba to bari mu fassara ayar allazi yaraka حين تقوم ubangiji wanda yake ganin ka kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam hina taqumu yayin da kake tsayuwa yayin da kake me أيوة tsayuwa tsayuwa ina da Allah mun ce ya kawo hujja tsayuwa a sallah ne ko mun ce ya kawo hujja dagowa daga ruku ai ya kamata ka ja mana ayin da Allah zai ce allazi yaraka hina tarfa'u min ar-ruku'i أيوة
haka ne allazi yaraka hina taqumu a tsayuwa shine dagowa daga ruku ko sai an gaba dagowa daga ruku ake yin tsayuwa tsayuwa sai dai kai ta kamin ka tafi ruku ko إيه نعم ko kuma yaushe كان أقول لك
to an kala kato hujja dagowa muke tambayar kai ina take da aka ce kai ruku aya qur'ani ya faɗa yace ya maryamu يا مريم يا مقنتي لربك.
لربك واسجدي واركعي مع الراكعين wanda Allah ya ce wa Maryam warka ki yi ruku a mace ruku ko ba mace shi ba tambayar da muke ina ka ce a dago daga ruku a Qur'ani dan kala katu in kace ba za a yi aiki da sunnar Annabi Muhammad صلى الله عليه sal- Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mun gari karara aya ce sun marfa idan kai ruku ka dago daga ruku hatta ta atadila qa'iman a sai ka daidaito a tsaye to wai sai ya ce allazi yaraka hina taqu wanda yake ganin ka sanda kake tsaye kana sallah ai kana karatun Fatiha kenan إيه ko نعم ko kana karatun sura eh ba ma wannan ba a karanta fatiha idan za a yi sallan ma babu inda qur'ani mai girma ya ce mu karanta fatiha idan za mu yi sallah إيه ana ran ma idan akwai ayar jawuta نعم
wane ne ya ce mu karanta fatiha idan za a yi sallah waye ce mu karanta fatiha annabi muhammad sai yace la salata liman lam yaqra bi fatihatil kitab amma shi qur'ani mai girma shi kawai abin da yace faqara umma ta yasara فقرأوا ما تيسر من ku
القرآن karanta abin da ya sauƙaƙa daga qur'ani idan ka karanta abin da ya sauƙaƙa daga qur'ani ne kenan idan ne ka fara harama nace mudu hammatan sai da mutu kana da gobe أي
To amma a musulunci sallah ta yi? Ba ta yi ba saboda ba karanta bai ba. Shi dan kana kato ba addini musulunci yake ba.
نعم Shi yasa nace muku bakin arne ne. Kuma ku kalli fuskar sa da kyau za ku gane dan ba zata ne an turo shi rubuza addini musulunci. Ba yadda za ka iya yin musulunci babu sunna. Kai ba ma wannan ba. Da Allah ya ce allazi yaraka wanda yake ganin ka yake ganin ka kaiwa.
النبي محمد A wannan fasara ce aka yi.
إيه.
Ayar ta ce annabi Muhammad آه ranar kalaka ta yace annabi ma bai sai fasara to shi me yasa ya fasara شوف
sai yace wa taqallubaka da jujjuyawarka fi sajidina cikin musulmai masu sujada jujjuyawarka wannan shi ake cewa dagowa daga sujada idan za a dago daga sujada jujjuyawa ake yi dan kalaka to wannan tambayar kan kala kato ya ansa ta ansu Na.
kan kala kato ka faɗi baka canka daidai ba zero zero zero zero shi yasa da ce a tambaya ɗari ɗaya kawai nake so ya ansa Eh.
ran da ya ansa ɗaya ni zan fara cewa ku zo a ƙala ƙato wani mai masan wa ake cewa ɗan ƙala ƙato ba ‘yan ƙala ƙato wasu arna ne suka fito da suna addinin musulunci suka ce su sun yarda da ƙur'ani amma duk hadisin annabi ba su yarda da shi ba Eh.
duk hadisan da ke cikin bukari tatsuniya ne Eh.
duk hadisan da ke cikin musulun tatsuniya ne duk hadisan da ke cikin waye tatsuniya ne da kansa yake cewa wai nan gaba sai kaga masu sai da tattasai da masu sai da tumatir idan suna talla za su ce ka kawo buhari da musulun a baka tattasai da tumatir a wajensa imamul bukari makaryaci ne imamu muslim makaryaci da duk hadisan da suka rubuta da ƙarya ne amma idan ya samu yan bid'a inda ya rena musu hankali sai ce ba a fahimce ni ba ni fa ba kowane hadisi nake faɗa da shi ba ni hadisin da nake faɗa da shi shine hadisin da ya zubar da mutuncin annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan hadisin ban yarda da shi ba hadisin da ke koyar da ta'addanci wannan hadisi ma ban yarda da shi ba hadisin da ya ci karo da Qur'ani wannan hadisi ma ban yarda da shi ba amma duk hadisin da bai saba da wayannan guda uku ba idan nazo sai dai jinjira ma nake masa ya wuce munafiki ba zai ce muku yayi imani da shi ba dan bai imani da wanda bai bai cikin wayannan din ma ba yayi imani da shi bane dan jarida ya takura shi tambaya yace ka imani da shi ka yarda da shi ne yace baka fahimce ni ba ba na faɗa da hadisi in dai bai cika wannan sharrin guda uku ba yace ba maganar faɗa ko rashin faɗa ba ka yarda da shi ka imani da shi nan aka yi ta zagayawa harshen dan kala kato bai iya cewa yayi imani da hadisin ba wai da sunan yana yin tafsirin Qur'an Bil Qur'an.
bil Qur'an je na faɗa muku me yake cewa tafsirin Qur'an Bil Qur'an.
bil Qur'an shine a samu aya ta yi wani bayani a dunkule Eh.
ko ta zo da tambaya ba ta amsa tambayar ba ko ta faɗi wata magana da buƙatar a yi ƙarin bayani akan maganar sai Allah ya yi ƙarin bayani a cikin wani sura wannan shi ne ake ce tafsirin ƙura'an bil ƙura'an Eh.
kafirai suka yi magana suka cewa annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wannan ƙura'anin mu ma in mun ga dama za mu iya kawo kamar shi ana rama a cikin suratul anfal Eh.
وإذا تتلى عليهم آياتنا وإذا تتلي عليهم آياتنا قالوا قد سمعنا لو نشاء لقلنا مثل هذا يوا إن هذا إلا أساطير الأولين da aka karanta Qur'ani mai girma sai suka ce mun ji Qur'ani amma ai mu ma Laraba ne in mun ga dama sai mu faɗi irin wannan magana da Allah ya faɗa mu ma za mu iya kawo Qur'ani sai Allah ya ba su ansa a cikin suratul Isra yace qul la in jitama'atil insu قل إن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا kaga wannan ayar ita ta maka ƙarin bayani akan wace aya akan waccan ayar ka samu abin da ake ce tafsirin Qur'an bil Qur'an muka ce tafsiri na biyu shine tafsirin Qur'ani da sunna Qur'ani mai girma yace wasariqu wasariqatu والسارق والسارقة فقطعوا أيديهما Qur'ani yace da barawo namiji da barawo ne ya mace ku sare hannunsu me ake cewa hannu eh daga ina zuwa ina daga kafada zuwa yan yatsu nan ne hannu نعم
To kenan idan za mu yi aiki da wannan ayar, in mun kawo ɓarawa ya yi sata, in za mu sare hannunsa daga ina za mu sare, daga kafaɗa za mu sare. Amma hadisi sai zo ya karanta da mu cewa a duk da cewa hannu daga kafaɗa har zuwa nan ne, amma ba nan aka ce a yanke ba, daga idanu hannu ake yankewa yanzu hadisi ya zo ya fassara mana wannan ayar ko bai fassara mana wannan ayar ba wannan ake cewa tafsirul qur'an bil hadis akwai ayoyin da ƙarin bayani akan su in ka nema a qur'ani Allah ba anan ya ƙarin bayanin ba amma ya sanar da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shi kuma hadisin sa yayi bayani kenan qur'ani kullum karo yake yi da hadisi ko kuma hadisi yana yin ƙarin bayani akan qur'ani ne hadisi yana yin bayani akan qur'ani wai sai dan kala kato yace ga hadisai ya samo guda goma ai masa bayanin waɗannan hadisan wasu ayoyi suke fassarawa nan ne ya tabbatar da jahilcin sa sai ya dauka abinda sunna take yi shine fassara qur'anin kawai ba fassara qur'anin ne kawai sunna take yi ba tana fassara qur'ani ko ta yi ƙarin bayani akan shi sannan sunna takan zo da hukuncin da ƙur'ani bai fito ƙarar ya ambace shi ba idan annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce abu kaza haramun ne ko mun duba a ƙur'ani ba mu ga ayar da take haramun ba ne wannan abin ya zama haramun ila yawmin kiyama Na'am.
ya za mu yi mu gane wannan ana nan ma Na'am.
alƙur'ani mai girma ce qatilul ladina la yu'minuna billahi قاتل الذين لا يؤمنون بالله ولا باليوم الآخر ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يحرمون ما حرم الله ورسوله ولا يدينون دين الحق من الذين أوتوا الكتاب حتى يعطوا الجزية عن يد وهم da ku ce صاغرون Allahu akbar dan kala kato wannan ita ce tambayar mu ta 71 الله أكبر tambaya ta nawa ta 71 Allah ce qatilul ladina la yu'minuna billahi ku yaki waɗanda ba su yi imani da Allah ba wala bil yawmil akhir ba su yi imani da ranar ƙarshe ba da ke ranar tashin alƙiyama sannan wala yuharrimuna ba sa haramta ma harrama Allah abinda Allah ya haramta ورسوله ba sa haranta abinda me Allah ya haramta wa rasuluhu sannan ba sa haranta abinda manzansa wane ne manzansa النبي محمد ba ku an samu ba النبي محمد wane ne manzan Allah da ake magana a wannan ayar النبي محمد duk wanda ya yarda annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam shine manzan Allah a wannan aya ya ce Allahu akbar Allah ya ce waɗanda ba sa haramta abinda annabi ya haramta su ba a yaƙe su wala yadinuna dinal haq ba su yin addini addini na gaskiya kenan addini na gaskiya dole in Allah ya haramta ka yadda idan annabi ma ya haramta kai ne كيدا ka yadda ɗan ƙala ƙato ga tambaya
to abubuwan da aka yi halittar kuma idan za mu bai su a abubuwan da ya ta kare kafin ka gaya mana yadda za mu gano abubuwan da aka yi halitta har mu halitta su yadda za mu yi da shi ba.
idan ka kawo mana inda za mu gano su ba a hadisi ba
To mu ba mun shirya ya kare kare kare.
mun shirya shi yasa annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم sallallahu alaihi wasallam ya sai akwai waɗanda ba za su haranta abin da ya haranta ba shi yasa da yace nan gaba za a samu wani kato a ke shige da akan karaga akan kujera yana cewa ba za mu yi aiki da komai ba sai qur'ani nan za mu ga halal nan za mu ga haramu sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ku saurara duk abin da manzon Allah ya haramta to daidai yake da abin da Allah ya haramta نعم in ji annabi Muhammad صلى الله عليه وسلم yanzu mun samu ƙato a kishin gida akan karaga ko ba mu samu ba أنسامه ya ce a rike qur'ani a watsar da hadisi ko bai fada ba يا فلان kenan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam dan kala ƙato annabi ya gama da kai ya fadi zaka zo nan gaba yanzu muna bin ka bashi sai ka samo mana inda za mu samu abin da manzon Allah ya haramta idan ba za mu yi aiki da hadisan annabi Muhammad
sallallahu sallallahu alaihi alaihi wasallam idan kuma kace babu abin da ya haramta ka karanta ka karanta Qur'ani dan yace ma harrama Allahu wa rasulu wa rasuluhu Allah ya haramta annabi ma yayi me ya haram ya haramta wayanda Allah ya haramta ga su mun gani a Qur'ani tana yawa dan kala kato yace eh duk a cikin Qur'ani suke kusa na kala kato dan tasha ne yace eh waɗannan din da ya waɗanda annabi ya haram Allah ya haramta to su din ne annabi ya haramta ko na'am
to idan ka ce haka ne dan kala kato ana rama na'am
ga tambayar mu ta biyu tambaya ta saba'in da biyu biyu ƙwararra ya ce hurriman alaikumul mai tadu حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به ya isa Allah ya ce hurriman alaikumul mai tadu duk abin da ya mutu ya zama haramun a gare ku ba za a ci ba ba za a bi ba ba za a ci ba waddamu haka nan jini shi ba mai ne haramun ne ba za a ci ba waye haramta wannan Allah a ina to sai annabi muhammad ya ce uhillat lana maitatani wa damani an halatta mana mushe biyu an halatta mana jini guda biyu wannan ne mushe guda biyu da aka halatta kifi da mai da fara ko na'am Allah ya haramta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam cikin abubuwan da Allah ya haramta ya ware wasu ya ce waɗannan kuma su halal ne in ji annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ajira ce ke dan kala kato kana cin kifi in ya mutu ko baka ci sai ka kamo da rai dan kala kato ina kwatar ka ta yanka kifi oh saboda kifi da matsiyaci zaka cinye nan ka dawo suna annabi kayan kala kato kenan wannan ya nuna annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam duk shari'ar da ya zo da ita allah ne ya ba shi ita dole a karbe ta na'am sawa'un mun ganta a ƙur'ani ko mun ganta a sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam allah ka gafarta mana amin
an gano yadda ake fassara ƙur'ani da hadisi na'am fassara ta uku shine tafsirin sahaba tafsirin sahabbai na annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam sallallahu alaihi wasallam jiya na ambaci dalilan da yasa ake karɓar tafsirin sahabbai waɗannan tafsirai guda uku su ake cewa a tafsir bil ma'ruf bil ruwaya ko a tafsir bil ma'thur tafsir by narration sai tafsiri na biyu shine ake cewa a tafsir bil diraya wasu malamai suna kiran shi a tafsir bil ra'yi tafsir by opinion me ake nufi da tafsir bidiraya ko a tafsir birrai ko tafsir by opinion shi ne malami ya sha ilimi ya tumbatsa ya san ƙur'ani ya san sunna ya san fiku ya san usul ya san harshen larabci ya sha nahawu ya kwankwaɗi balaga balaga ya sha ma'ani ya sha bayan ya sha badiya na'am
malami ne ya san malami ya san malata ya karanta aya ya fassara ayar gwargwadon fahimtarsa ta ilimin da Allah ya bashi wanda shi ake cewa a tafsir bidiraya ko birra'i wannan ma ya halatta sai dai idan fassarar ka ta ci karo da fassarar da aka samu daga a tafsir bin ruwaya to waccan za a ɗauka ba za a ɗauki taka ba na'am
ba dama Allah ya ce kaza ne fassara a Qur'ani ka zo da fassara ta saba wannan ko annabi ya ce fassara kaza ce a hadisi ka zo da fassara ta saba wannan ko wani sahabi ya fasara ka zo da fasara ta saba da sayyidina Abubakar da sayyidina Umar ba za mu yi aiki da fasara ka ba amma idan bata saba da tasu ba kai ijtihadin ka ka fasara kuma aka kalli fasarar da kai malamai suka duba suka ga tayi daidai bata ci karo da addinin musulunci ba shi ma wannan tafsiri ana karban sa abin da zai ba ku sha'awa hatta irin su tafsirul jalalaini irin suratul azhar ila ma'anil qur'an da tafsirai da dama suna karkashin wannan tafsiri malamai ne da suka sha ilimi masu tsoron Allah masu takawa suka yi ijtihadi suka fasara alqur'ani mai girma sai tafsiri na uku shine ake cewa wato التفسير ب... بالإشارة وصرنا بين كلمة التفسير الإشاري تفسير by indication shi wannan tafsiri na uku shi ne malami da ya sha ilimi ya ƙoshi ya yi ƙoƙarin gano wasu sirrance-sirrance da ke cikin ma'anonin alkur'ani mai girma shi wannan aka ce idan malami ne mai ilimi na addini yayin ijtihadi ya irin wannan tafsiri ana iya karba amma lalle ya zama na bai saba wa zahirin abinda ayoyi suke karantarwa ba idan ya saba wa zahirin abinda ayoyi suke karantarwa ba za a karba wani ya zama tafsirin yan bid'a cewa qur'ani akwai zahiri akwai me akwai badini idan bai saba ba badinin bata ci karo da zahirin ba to ran ya halaka yi me a karɓa amma idan baɗinin ta rushe zahirin to ba za a karɓi wannan tafsirin ba ya zama tafsiri da aka zo da shi daga bid'a wani zai ce za a iya samu an gano sirri kuma ya daina da zahirin kwarai da gaske wata rana sai na Umar yana majalisarsa sai ga wani dattijo dattijo mai albarka dattijon sunna ya shigo cikin majalisin sai na ware kalle shi ce kai fa asbahat yaya kawai gari buɗe bakin wannan dattijo sai ya ce asbahatu uhibbul fitna wa akrahu al-maut wa usalli bi ghairi wudu wa li fil ardi ma laysa lillahi fis sama' yace na wayi gari ba abin da nake so kamar fitina yace ba abin da ratsana a duniya ban so kaman yace yace wa akrahul haq ba abin da nake gudu ratsana a duniya kaman gaskiya ban kaunata sai yace bayan haka wa usalli bi ghairi wudu ina sallah ba tare da alwala ba yace bayan wannan kuma a nan ƙasa ina da abin da Allah bai da shi a sama sai na Umar ya musata yace kawai an samu matsala ku kama shi kami an kara an kama tsoho za a rufe shi sai ya dawo hankali shi sai da abu yana cikin masallacin ya ce ya amiral mumini inda hu alal haq kada ka sa a kama shi gaskiya ya fada sai na umar ya ce tungu dakata ku dakata kace gaskiya ya fada yace kwarai yace baka ji yace ya wayi gari yana son fitina ba sai zanu yace kwarai yace to me yake nufi yace ya amir al-mu'minin qur'ani mai girma yace inna ma amwalukum wa auladukum inna ma amwalukum wa auladukum fitna wallahu indahu ajrun azim Allah yace inna ma amwalukum abun sani dukiyar ku auladukum da yayan ku fitina fitina ne dukiyar ku ne fitina fitina yayan ku ba yace to tsoho yana da kudi yana da yaya kuma yana son kayan shi me laifi shi dan Allah wannan fitinar a tare da wani ne ba ya saka babu ko duk kuna san wannan fitinar wanda yana so ya ce Allahu akbar
جاءت سكرة الموت بالحق ذلك ما كنت منه تحيد yace to gaskiyar da bai so ita ce magagin mutuwa tsoho yana so Allah ya bar shi dan cigaba da tsara kashi kuɗi sai na ya shiru yace wannan ba na gamsu to amma yace yana sallah ba tare da alwala ba yusalli bi ghairi wudu sai yace a tsoho ba yana nufin sallah ta azhar da la'asar yake nufi ba a abin da yake nufi Allah yace inna Allaha wa mala'ikatahu إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما da yace yusalli ba yana nufin yusalli salatul zuhr yusalli salatul asr a yusalli salatan ala nabi sallallahu alaihi wasallam menene wannan yake shiga suratul jinni wa annahu ta'ala وإنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا yace Allah yace yana ba da labarin da aljanu suka bayar masu imani suka ce ubangiji mu Allah ya ɗaukaka saboda ɗaukaka sai sa bai rike mata ba bai rike ɗa ba tsoho kuma yana da mata yana da ɗa Allah bai da mata bai da ɗa a sama tsoho a nan ƙasa yana da ɗa yana da mata kenan tsoho yana da abin da Allah bai da shi a sama gaskiya fada ko ƙarya yi sai za mu ne girgiza kai ya kalli sai za a ce duk majalisin da baka kusa wanda majalisi da wuya a samu alheri a cikin sa kun ga nan gurin ya yi amfani da ilimi ya gano sirrin ma'anoni da ke cikin wannan ayoyi amma ma'anonin ayoyin ya saba da zahirin ayoyi Na, bai saba da zahirin ayoyi ba sai dai sai ka yi dogon tunani na ilimi kamin ka gano me ake nufi kenan idan za ka kawo wato irin wannan tafsirin ba da ma ka zo da wata shekantaka ka ce ai wata koyayyen ma'ana ce a wata aya a karanta ayar a ga babu babu alaka ta kusa irin fasara dan kala kato allazi yaraka hina taqu dagowa da garko wa taqallubaka fi sajidi dagowa da kar ya kike dan kala kato dan kala kato ga tambaya ta uku
saba'in da uku.
tambaya ta 73 dama na cin Allah da barabar ta rama sai mun ba shi guda goma a nan ta rama sannan makiyaci mu je adamawa mu ƙara masa guda goma dan ƙara ƙato da kace kai tafsirul qur'an bil qur'an kawai kake yi babu ruwanka da tafsirul qur'an bil hadith ba ruwanka da tafsirul sahaba kai dan tafsirul qur'an bil qur'an ne wai da rashin hankali wannan wai kishin qur'ani ne yake yi wai kuma ana magana wai shi masoyin annabi muhammadu ne sallallahu alaihi wasallam amma bai yarda annabi muhammadu ya magana akan addini ba da Allah wannan masoyin annabi ne ko munafiki ne Munafiki.
duk duniya ba makiyin annabi muhammadu sallallahu alaihi wasallam kamar dan kalaka Wallahi.
domin dan kalaka to ne kawai yace annabi bai da mata dan ba sunan matan annabi a A Qur'ani.
yana da mata amma dai su su Khadija da su Hafsa da su waye wayannan duk ba mata Annabi bane dan ba su nasu Qur'ani ya kore ayan Annabi gaba ɗaya dan babu su nasu Qur'ani sahaba Annabi yace duk kada ne ba Abubakar ba Umar ba Usman ba waye dan babu su nasu Qur'ani kuma akwai su nasu Qur'ani ya gwada mana maƙin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam dan kala kato ga tambaya ta 73 Na'am.
ina so ka fassara mun wannan ayar ba tare da ka koma zuwa ga sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ba ana na makaranta ba da suratul kausar إنا أعطيناك الكوثر stop stop stop stop stop Allah ce inna lalle mu a tsaina ka mun baka alkausar dan kana ka tafi mana bayanin menene alkausar kuma karka je ka koma zuwa ga sunna
Zai yi wa.
fassara mana wannan inna da na kalkausar karka yi amfani da sunna ka fassara mana wannan ayar mu ga yadda za ta fasaru idan saƙon zai isa wannan muna da ɗan ƙala ƙafe fasara ne in ya kasa fasara kuma za mu fasara mashi amma da mai za mu fasara mashi Hadith da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam dan ƙala ƙato yi karami da wani ya amfani da wani ya kwakwalwar taka ka fassara mana wannan ayar tunda kace ba ruwanka da suna wajen fassara qur'ani ana rabba mai mai ta masa Inna atainaka al-kawthar.
watakila bai ji wasu sai karkara ta masa Inna atainaka al-kawthar.
full stop full stop full stop full stop mun samu tambaya nawa 73 saba'in da ɗan ƙala ƙato ga tambaya ta saba'in da hudu walamma warada ma a madiyana ولما ورد ماء مدين وجد عليه أمة من الناس يسقون aha ووجد من دونهم امرأتان تزولان
na'am قال ما خطبكما ألتا لا نسقي حتى يصدر الرعاء وأبونا شيخ كبير Allah madaukakin sarki yana ba mu labarin annabi Musa a lokacin da ya taho Madiyana ya baro kasar Masar. Allah ya ce walamma warada ma a Madiyana. Malamai suka ce kalmar warada a larabci tana ba da ma'ana guda biyu. Ma'ana ta farko tana ba da ma'anar dakhala. Ma'ana ta biyu a harshen larabci tana ba da ma'anar balaga.
نعم
malamai suka ce anan walamma warada ma a madiyana tana ba da ma'anar ta dune balaga ai walamma balaga ma a madiyana نعم kame a shiga garin madiyana akwai wani ruwa yanzu annabi musa ya zo bakin ruwan me ya gani waje da alaihi ummatan minan nasu ya annabi musa sai ya ga al'umma suna shayar da dabbobinsu ana ta furbutsai furbutsai kowa na iya bakin kokarinsa نعم
min dunihim ووجد kamin ya karisa inda al'umman nan ke gugurmaya shayar da dabbobi waje da imra'ataini tazudani shine wa waje da min dunihim imra'ataini tazud akai taqdim da ta'khir نعم
dan karka to mu shiga da kai wannan rikici ba duk mun rage maka aiki sai ya ga wasu ƴan mata guda biyu kamin kai sai inda taron jama'an nan suke tazudan ayyamna ani ganahum mahuma suna tattara dabbobin su to makan su kasu shiga cikin na mutane qala sai annabi Musa ya ce da su ma kadabu kuma menene labarin su qala ta sai ƴan matan nan guda biyu suka ce la لا نسقي nasqi ba ma shaye da dabbobinmu hatta yasdira ri'a ai hatta yarji ri'a sai sauran mutane sun shaye da dabbobin su sun koma Musa da muke shaye da namu Annabi Musa ya ce to ku kira baban ku yazo aiki mana tunda ku ba ku shiga cikin maza ba وأبونا شيخ كبير suka ce baban mu dattijo ne da ya kai matuƙa wajen shekaru ba zai iya yin wannan aikin ba kenan ya samu yan mata guda nawa بيو.
biyu ko نعم ƴaƴan mutum daya مم.
da wa da ya da kanwa ƴaƴan mutum daya dan kala kato ina so ka nemo mun aya a Qur'ani ta faɗa mana su wane ne wayannan ƴan matan guda biyu an gane karatu نعم ka ce ba sai mun nemo sunna ba ko نعم
tafsirul qur'ani ko bil qur'an zami a qur'ani zamu samu duk abin da muke so ga qur'ani ya tabbata mana ƴaƴan ƴan mata ne su nawa بيو.
su biyu ƴaƴan wa النبي يعقوب ‘ya'yan mutum ɗaya, yanzu abin da nake so ka zo kai mana bayani, shin ‘yan matan nan guda biyu wace ce da wace ce ka samo aya a ƙur'ani ta mana bayani? Akwai, babu
idan muna kai musan suwaye ne sai mun koma ina, sunna
sai mun koma suna. Ɗan gara gato a samu mana wannan.
نعم
muna bin ka bashi duk da ka kawo mana wannan a Qur'ani to zan sake dawa iware in ce mutanen iware an samu gyara ashe in gala kato suna da hujja daga yau ku zo kala kato mun samu tambaya nawa arba'in da hudu saba'in da ɗan ƙara ƙato ga tambaya ta saba'in da biyar mu ci gaba daga inda ka kwana wa abuna shekun kabil فسقي لهما ثم تولى إلى الظل aha فقال ربي إني لما أنزلت إلي من خير فقير mu je gaba mu je gaba
فجاءته إحداهما تمشي على استحياء me kake mishi قالت النبي يدعوك ليجزيك أجر ما سقيت لنا zo what happened فلما جاءه وقص عليه القصص قال لا تخف why نجوت من القوم قوم الظالمين
kai alqur'ani akwai dadi kai alqur'ani akwai dadi annabi Musa nan take fasa kala kuma sai ya ku ba da fili ku ga aikin matashi nan take ya ɗabi dabbobinsu ya shayar da dabbobin ya ce mazo ku kama hanya ku tafi gida ba wani sai an jira wa'annan sun gama gaba ɗaya za su gama ku tafi gida sun mata wallahi lazim daga nan annabi musa sai ya juya ya je ya samu wata inuwa wata bishiya sai ya addu'a kala sai ya ce rabbi ya ubangiji inni lima anzalta ilayya min khairi ai inni faqirun lima anzalta ilayya min khairi ya Allah ne babukaci ne zuwa ga dukkan wani alkhairi da ka saukar mu malamai suka ce alheri karma alheri ana tana nufin abinci domin annabi Musa yau ya kai kwana nawa ya kai kwanaki masu yawa bai ci abinci ba yana tafiya Na'am.
yana jin yunwa shine lima anzalta ilayya من خير min khairin faqir domin kalmomin larabci a qur'ani suna zuwa da ma'ana daban-daban kun ga nan gurin kalmar khair ta bada ma'anar me abinci ta bada ma'anar abinci wani wurin sai ta baka ma'anar musulunci qur'ani yace manna'in مناع للخير معتد نزيع a wani wurin sai ta ainihin baka ma'anar kuɗi innal insana li rabbih إن الإنسان لربه لكنود aha وإنه على ذلك لشهيد dan ina kan kuɗi ko bai so وإنه لحب الخير لشديد innal insana kulika إن الإنسان خلق هلوعا in ya shiga matsala إذا مسه الشر جزوعا in ya samu kuɗi وإذا مسه الخير منوعا je ka magana kutiba alaikum idza habara ahadakum al-mauta كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا ai in taraka kaira in taraka mala wani lokaci sai ta bada karfi karfi na tuwo kai wa mutum nauci wan bulo sabon dai akufarukum kairun
أكفاركم خير من أولئكم أم لكم براءة في الزبر am yaquluna أم يقولون نحن جميع منتصر ya zai da su سيهزم الجمع ويولون الدبر
akufarukum khairun min ulaikum akufarukum ashaddu quwa نعم
wani wurin sai ta bada ma'anar ganima waradallahu allazina kafaru ورد الله الذين كفروا بغيظهم لم ينالوا خيرا lam yanalu khaira lam yanalu garib ana laraba kaka da bi da kullu ta ba da ya dawo inda muke نعم kada din Qur'ani ya kwashe mu dan kala kato ya tarara yanzu annabi Musa yayi mai addu'a نعم يا سبحان الله
dan aga je mana awan gaba da duk microphone microphone amma fa ba dan kala kato bane ashe wannan addu'a da Nabi Musa ya takar نعم ta yi ne ذكر ta karbu ‘yan mata sun koma gida malamai suka ce akwai wani usulubi mai babba wani malam wasu ya ce da Allah dan bada minti da ya dawo da wayancan saboda masu recording na social media kamar ɗaya ne ya rage.
ɗaya ne ya rage.
Duk sauran suna aiki ga suna
an dawo da su duka Ana ɗaya ne ko ci gaba.
a takbir Allahu Akbar.
a takbir ku ji wani usulubi na qur'ani mai girma qur'ani mai girma sai ya shafe wani dogon labari bai kawo shi ba yanzu an ce ya shayar da dabbobin sun koma shi kuma ya je gindin wata bishiya ya ce Allah ina da bukatan abinci Mm.
ni mabukaci ne ko Now,
daga nan ba faɗi mai aka yi ba me ya faru yan mata suka koma gida an saba ba su dawa da wuri ya aka kuka dawo da wuri dabbobi ba su sha ruwa ba ne suka ce sun sha ruwa kenan da aka hada ku ku rinka furmutsi da maza yau kun je kun yi suka ce ba mu yi ba to ya aka yi muna gefe kamar yadda aka ba mu umarni sai ga wani saurayi ya zo ya tambaye mu kaza muka masa bayani kaza ya ce mahaifinmu ya zo muka ce masa kaza sai ya ɗabi dabbobi ya shayar da su sannan ya ba mu dabbobi mu muka dawo gida now, wannan labarin gaba ɗaya ƙur'ani bai ambace shi ba sai, kawai ƙur'ani sai ya ce wa ja'atu ihdahuma an shi a sai ga ɗaya daga cikin ƴan matan nan guda biyu ta dawo wajen Annabi Musa tamshi tana tafiya ala tihya'i cikin kunya cikin me dunya.
kunya da zan zo bai faru ƙalar sai nace inna abi lalle babana ya da'uka yana kiranka li yajziyaka ajra ma saqaita lana domin ya shayar da kai Ya jiye ka.
ya sakan ka maka Nazara. Masa ɗaya.
ya baka lada na kwadago na aikin da kai na shayar da dabbobinmu abin da ta gaya masa kenan to ran ƙara kato ga tambaya tunda ka ce a ƙur'ani kana tsallaka ƙur'ani Mm.
ƙur'ani ya ce wa ja'adhu ihdahuma ɗaya daga cikin su su biyu ko Now, sai ta yi me ta zo.
ta dawo ta zo wajen annabi Musa to cikin ƴan matan nan guda biyu wace ce wacce ta zo Allah rama karanto mana aya Na.
da za mu yafi ƙarfin bakin ka ba idan muna so mu gano wace ce sai mu koma ina sai ka koma tafsirin hadisi ko tafsirin sahabbai na annabi muhammad Sallallahu alaihi wasallam.
sallallahu alaihi wasallam kamin ka san wace ce dan kala kato ina so ka shiga qur'ani ka gaya mun cikin ƴan matan nan guda biyu wace ce ta dawo ran da ka kawo mun ayar da ta faɗa mana wace ce mu maza fara kala kato da mu daga ranar in ba ka kawo ba kuma to kala kato ci gaba da kato ci gaba da kala kato mun samu tambaya nawa Saba'in da biyar.
saba'in da nawa adaramma Now, ci gaba
نجوت من القوم الظالمين ألا تهديهما يا أبت استاجر yawa إن خير من استاجرت لقوي لمين aha ألا إني أريد أن أنكحك إحدى ابنتي هاتين على أن تأجرني ثماني حجج ya yi nagari فإن أتممت عشرا فمن عندك yawa وما أريد أن أشق عليك ta yace mai ستجدني إن شاء الله من الصالحين kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar kai dan kala kato ga tambaya ta 76 نعم
yanzu yarinyar ta dauki annabi Musa sun tafi ina gidansu kai malaman tafsiri sun yi bayani mai ban sha'awa yarinyar tana cike da kunya annabi Musa yana baya tunda ita ta san gida ita tana ina tana gaba annabi Musa sai ga tsarin bai yi ba domin idan mace na gaban ka kai kana baya kuna tafiya idan ana hura iska zanin ta zai rinka mannewa a jikinta zaka iya ganin shape ɗinka ta sosai sai ya ce ke yarinya dakata ta tsaya ya ce koma baya ne wuce gaba ta ce ka wuce gaba ka san gidan ya ce ban sani ba to ya za ka ka gane gidan hambuje ya ce ba matsala samu duwatsu ki rike in za a sha kwana dama ki wurga ta gefen dama kin sa trafiketo kenan idan za a sha kwana hagu ki wurga ta ina Hagu.
kin sa Ta.
Caɓi. Ina ma a ce gaye ne daga iwa ne ya samu wannan sa'a. Akwai gayu. Ba sani ba akwai su a iwa ne ko babu. Yanzu a yi wazi sun gane ba su da yawa. Amma akwai dan saura. Akwai su Bob Guy. Akwai Senior Guy. Akwai Bob Siriri. Akwai Jagaju. kyakkyawa yariya mai diri tana tafiya a gaban sa yana daga baya gaye ba san sunna ba sai ya kama kirgawa falamma ja'ahu Sarihil kasa.
yayin da suka zo wajen mahaifin wannan yariya wa qassa alaihi alqasasa annabi Musa ya kissanta wannan mahaifi labarin abinda ya rabo shi daga ƙasar Masar har yayin gudun hijira Fir'auna na neman shi da sunan yayi kisan kai kala sai wannan dattijo ce la takafkar ka ji tsoro Dauta.
najauta yanzu ka riga ka tsallako boda Min alƙawari.
nan ba ƙasar Masar bace ƙasar Madyana ne Fir'auna bai da jurisdiction anan najauta ka tsira min alqawmi zalimin daga azzalumai bayan dattijo ya faɗi wannan magana sai ya ƙara yin wata magana ƙala sai ya ce Ya Kana ta hidewa ma.
ƙara ƙidahu ma sai ɗaya daga cikin ‘yan matan nan guda biyu sai ta yi magana.
Fuska dir.
Ta ce, “Ya abati, ya baba da ista'ajirku ka ɗauki wannan saurayi ya zama ɗan ƙwadago,
Khairu ma.
ya yi mana aiki a gida kaka bar shi tafi. Inna khaira manista ajarta, lalle mafi alkhairin wanda za ka ɗauka ƙwadago shi ne wanda ya cika sharuɗa guda biyu, alƙawiyu ya zama yana da ƙarfi, al'amin ya zama amintacce. ce. ita wannan yarinya da suka zo tare yaki yake gano yana da karfi tace baba da kaga yadda ya shayi da dabbobi da ka san wannan matashi ka karfa ne yayi gano amintacce ne tace kamili ne da zamu taho dani ne a gaba yana baya saboda amincin sai ce a sai dai ni in koma baya ni ke masa kwatance daga baya har muka iso inda muka iso natijo ya ji dadin wannan magana kala sai natijo ce inni uridu Dan kala kato ga tambaya ta 77.
Na'am.
Tambaya ta 77.
Na'am.
Yace inni uridu Amin ke haka.
lalle ni ina nufi an unki haka in aurar maka da idabna tayya hataini ɗaya daga cikin ƴan matan da na ƴaƴa matan da na guda biyu. Ina son aurar maka da ɗaya. Dan kala kato wacce ce cikin biyu Qur'ani bai faɗa ba.
Hmm.
samo mana aya Qur'ani ta faɗi wacce ce a cikin ƴan matan guda biyu aka ce za a aure Annabi Musa wacce ya aure ta Allah rahma Na'am.
aya a dan kala kato
Hmm.
wacce ce tamam wajen suna mu ga maka wacce ce Na'am.
naji tafsirul bil Qur'ani kake ka jawo mana aya Qur'ani yi tafsirul Qur'ani bil Qur'ani ka faɗa mana wacce ce wannan Hmm.
kai dan kala kato Mhm.
dan kala kato tambaya ta Inda ta fi.
78 Na'am.
Dattijo yake zai aurar maka da ɗaya daga cikin yayan nan guda biyu ala an tajura ni sabani ya hijat Hmm.
sadakin auren shi ne kai mun aikin kwadago shekara takwas shi ne sadakin Hmm.
shekara nawa tabbas da Allah ga wata yarinya a iwa da za a baka aurenta amma sai ka yi kiwo shekara takwas shi da sadaki wannan ai tana agaji duk wani wanda ya gaji ba zai iya wannan ba sai ya ce fa'in atmamta asharin idan kuma ka cika shekara goma don a nan garin shekara goma ake yi ba shekara takwas ba sadaki shi ne sai ka yi wa ubanta aikin kwadago shekara goma shi ne sadaki to fa'in atmamta asharin in ka cika kai shekara goma kamar yadda ke ƙa'idar garin nan famin indika to wannan zaɓin ka ne in ka ce kai sai ka yi yadda ake ake yi ba aure da wannan shekara abin da ya sa da rage maka shekara biyu nace shekara takwas wa ma uridu an ashuqqa alayka ba na so in matsanta maka satajiduni zaka same ni insha Allah in Allah ya bice mina salihin cikin nagartatu dan kala kato tambaye mu ta 78 ayyul ajalaini qababusa annabi Musa da ya zo zai yi aikin kwadagon shekara takwas ya ko goma. Oban ya ce shekara nawa? Takwas, amma in ya gada ma ya nawa? To takwas ya ko goma yi, ɗan ƙalaƙato mai tafsirin ƙura'an bil ƙura'an. Ka ce babu hadisi duk kori a ƙura'anin za a samu a fasara. Ana ramma, na kai ma na san gangare ne, Mm.
jawo mun aya ƙura'an ta faɗi shekara takwas ya ko shekara goma.
na
Kenan za ka iya tafsirin ƙura'ani baka koma zuwa ga sunna ba?
zai yi ba akwai ayoyin da zaka samu fassara a Qur'ani ke tafsirin Qur'an bil Qur'an haka ne mun bada misalai da yawa amma akwai waɗanda sai ka koma ina sunna sai ka koma zuwa ga sunna kai dan kala kato ga tambaya ta 79
79 mm
adaran ma na'am
Allah ya ba mu labari a cikin suratul baqara mm wa iz qala musa liqaumihi inna allaha ya'murukum وإذ قال موسى لقومه إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة yawa قالوا أتتخذنا هزؤا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين ci gaba ci gaba قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي ci gaba ci gaba قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر yawa عوان بين ذلك saboda haka فافعلوا ما تؤمرون ta zarce ta zarce قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما لونها muje gaba muje gaba قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناذرين muje gaba muje gaba قالوا ادع لنا ربك يبين لنا ما هي innal baqarata إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون aha قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلول يا أيها الجلال.
تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها muje gaba muje gaba قالوا لا جئت بالحق aha فذبحوها وما كانوا يفعلون muje gaba muje gaba وإذ قتلتم نفسا فادارأتم فيها sai Allah ya ce والله مخرج ما كنتم تكتمون sai Allah ya ce me فقلنا اضربوه ببعضها kazo kazo kazo كذلك يحيي الله الموتى ويريكم آياته لعلكم تعقلون kai ku ce Allahu akbar Allahu akbar dan kala kato ga tambaya ta 80 ba daya نعم
Qur'ani mai girma ya ba mu labarin kisan kai da aka yi zamanin Annabi Musa. Ƙarshe abu ya so ya zama fitina. Allah ya ba annabi Musa umarnin a samu saniya a yanka bani Isra'ila suka yi ta izgili ƙarshe ne da suka ga ba makawa suka sayo saniya aka yi me aka yanka saniyar da Allah ya ba da umarni sai Allah ce faqul nadribuhu bi ba'dihha sai muka ce ku yanki sashen wannan saniya ku daki wannan gawar gawar za ta yi rai sai suka yanka suka daki gawar gawar kuma ta yi me ina suka yanka na o duk ayoyin da ka ja mana baka yanka wannan babu wannan kafa suka yanka da
bindi tozo hanji hanta idan muna so mu san inda za a yanko sai mun koma ina sunna
dan kala kato kato kawai an samu sakare sai sai haukata da jahilai ke Sai sun ce faɗin da ake dagowa daga ruku'u da sujada ga ayan nan ya raka hi da taqu wa taqalluba ka fi sajidin ya ji wani alarama gefen sa ce kuma wani shi da ma aiki alarama kenan kamin ka ji an ce ja ya aiki ne sai na ce mm. ya ce da suna tafiya da aunaka da aunaka da ɗan buɗe musu ta wace wuta ga buɗe yanzu sai aka samu wani alaran ma mai jarirai guda biyu a ciki alaran ma mai yan biyu aka aje wancan shi da karka to bai jin kunyar ƙarya daga nan da ya faɗi maganar zuwa yau wa'azi na ba aka yi alaran ma musulmi ya samu dama halarta hatta wannan wazin da zamu taso ya taso ya zo har Abuja ana rama masa ne mutum ne mai yawan lailayi ya ji jikinsa ya tashi ya ce shugaba ga jikina ya tashi orsa da nake fama da ita ta tashi amma dai zan rarrafa in ji haka shugaba ce a bai kamata a yi dogo tafiya da kai irin wannan ba ka tsaya ka samu sauki tukuna wa amma dan kala kato wai sai ya ce wai saboda shi ne aka canza alarama yanzu an dauko na alarama na gan shi wani mai ciki da yaya biyu wace larura ce ta sa wace larura shi da bannan kalakatu addini kalakatu addini ƙarya ne su su kwanta da ƙarya su kulla sharri ba abin da ba za su yi ba to wanda yawa annabi sahabin annabi ƙarya waye saura sai mun haɗu da kowa da ba za ku ji ƙarya da yawa sahabin annabi na'am sannan mu kare sahabin annabi mu masa sai ta hamma da gyaran kafireto dan kalakato tambaya ta ta tabani na'am ka ce ƙur'ani sai ya saba wa hankali ba za ka yi aiki da shi ba ga aya Allah ya ce a yanki sikin saniya a bugi gawa gawa ta tashi aka yanka aka buga gawa ta tashi Allah ya ce ka zalika yuhillahu al-mauta haka Allah yake rayar da matattu wa yurikum ayati yake gwada da muku ayoyinsa yake gwada muku la'allakum taqilun domin ku hankalta ku gane ayoyin ubangiji ina so ka gwada mun a hankalce da za a yanki naman saniya a bugi gawa gawa da tashi kenan da hadisi ne faɗi wannan magana da cewa zai ƙarya ne kwarai da gaske a ce a yanki naman saniya daga ƙarya ne wanda ya saba wa hankali duk abin da ya gani hadisi ya saba hankali ƙarya ne shi yasa suka ce wai shari'a ta saba da hankali da a ci gaba da shirga wa mutane ƙarya to ƙarya ne sai yayi daidai da hankali yi mun amfani da wannan hankalin da ka yi da mahaukata ka gamsar da ni cewa yadda za a yanki naman saniya a daki gawa da tashi kwarai da gaske
a kawo gawa a kawo saniya a yanko naman ta abu gama gani inda za a bugi gawa da naman saniya ta tashi kuna jin da bata da uwata ba ana rama da baka taro da tijo ba Allahu akbar ko don maka biya masa umra da aikin hajji kuje tare kenan nafi imani ake da shi ba da hankali ake kwatantawa ba wai saboda an tara sakar karu wai su kuwa wanda haka ne ka yi musu ritaya ya musu ritaya ya musu ritaya mun samu gudanar yau tamanin tilka asharatun تلك عشرة كاملة walau ولو أنهم فعلوا ما يوعدون به لكان خيرا لهم وأشد تثبيتا
aha وإذا لآتيناهم من لدنا أجرا عظيما sannan ولهديناهم صراطا مستقيما kitabuhu ختامه مسك وفي ذلك وفي ذلك فليتنافس fasil المتنافسون
sai gari ya waye a ta wazi har gobe matasan yiwa da kun shirya an shirya duk wanda ya shirya ya ce Allahu akbar Allahu akbar Allahu akbar wala da kuma duk mutane kan nan duk masu hakan nan gorayen nan ne duk da bai da mata a ta wazi ya ce gari ya waye saboda ya ce koma gida ba da a zauna nan da a koma gida duk daya wai makafi su dare ba tashi ya kai daga wa'azi ba shugaban majalisar malamai na ƙasa dr ibrahim jalo jalingo dr ibrahim jalo na ta'ala jikan kwallo shugaban malamai mai kafati shugaban kungiya na ƙasa baki ɗaya fadilatu sheik imam a doktor abdullahi balalau Allahu Akbar.
wanda ya ɗauki sunna ya zagaya da ita ƙasashen afirka gaba ɗaya ya ɗauki sunna ya kai ta america ya ɗau sunna ya kai ta paris ya shiga da ita london ya kai ta belgium ya kai ta germany ya kai ta italy ya kai ta spain ya kai ta ya kai ta ya kai ta ya kai ta ya shiga da ita ƙasar holland ba inda bai je ba ya isar da sunna ta annabi muhammad sallallahu alaihi wasallam shi ba yana nan da yadda Allah a cikin garin shugaba mai capacity subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum